نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kwanan wata daya ga watan rabi'ul akhir shekara ta 1445 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shine kuma ya dace da 16 ga watan goma shekara ta 2023 shekarar miladiya zamu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka na wiqayatul insan min al-jinn wash shaytan wallafar ash-shaykh Wahid Abdussalam Bali hafizahullahu ta'ala yan uwa idan ba a manta ba wancan sati da ya gabata mun tsaya ne a matsala ta bakwai daga cikin matsalolin da malam yake kawo mana wanda suke shiga ƙarƙashin kare harshe ba da kariya ga harshe daga zamiya ko kuma ba da kariya ga harshe ta yadda shaidan ba zai yi amfani da shi wajen halakar da mutum mun tsaya ne a na shida wancan satin da ya gabata shine hibdul lisani an taqawuri fil kalam ya kuma insha Allah ta'ala zamu tashi gaba ta bakwai shine hibdul lisani an al fuhshi wat tafahush kiyaye harshe daga alfasha da kuma kokarin dole sai mutun ya kallafa wa kansa yin alfasha din shi al fuhshu shine mutun yayi alfasha amma at tafahush shi ne ƙoƙarin yin alfasha ɗin ta ƙarfin tsiya ta dole lalle mutum sai ya zama mutumin kawai lalle mutum ya kallafa wa kansa ya ɗora wa kansa sai ya yi alfasha shi ne bambancin su shari'a ta hana wannan kamar yadda za mu zo mu insha Allah ta'ala mala yace an ibn mas'ud radiyallahu anhu an karɓo daga sahabi abdullahi dan mas'ud Allah ƙara masa yarda أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حقيقة أن بكرة أمن تكارة بتا أغريشي كي ليس المؤمن بيكسن تي بيزمو مؤمني با با مؤمني بني بالطعال wanda yake mai yawan sukar mutane ‘yan uwansa al-ta'al ala wazani fa'al siga ce ta mubalaga mai yawan sukan mutane mai yawan aibata mutane duk maganganunsa game da mutane za ka ga suka ne duk wanda bai iya ba sai shi wannan ba siffa ce ta mumini bai uwa lallai mumini wata rana idan kai rashin daidai ya faɗa wata rana idan kai daidai zai faɗa wata rana idan ya soke ka wata rana zai yi ne zai yabe ka haka ɗabi'a ta mumini take amma duk mutumin da kaga ba shi da aiki ya soki wancan ya zunguri wancan ya tsokan wancan haka shi babu wanda ya iya a wajensa sai shi duk wanda ya wani abu ba daidai bane in ba nasa bane to lalle wannan abinda a yake nuna wa shi ba cikakken mumini bane a cikin imaninsa akwai tawaya akwai gibi mai fadi walal la'an haka nan ba mumini bane kuma mai yawan la'anta eh da ya bude baki Allah ya tsine da ya bude baki Allah ya la'anta da ya bude baki Allah ya tsine ya tsine wa mutane ya tsine wa dabbobi ya tsine wa guri ya duk abinda bai masa ba kawai masa ba daidai ba sai tsine masa albarka yan uwa yawan tsinuwa ita ma wannan ba siffa ce ta mumini ba yi kokari ka fitar da ita daga harshenka idan ta zauna yi kokari ka rabu da ita idan idan halin ya abokance ka walal fahish haka nan mumini bai kasance mai alfasha ba bai kasance mai alfasha ba walal bazi bai kuma kasance mai kazanta harshe ba e alfasha da albazi kusan duk da alfuhshu da albudaa kusan duk ma'anarsa daya shine maganganu marasa dadi marasa kyau irin dura ashar maganganu na batsa maganganu masu nauyi wanda harshe yakan nauye idan za a faɗe su wanda idan ka faɗa a wajen masu mutunci masu hankali za su kawo da kai ko su sun kayar da kai ma'ana ba su baka kyauta ba kenan to mumini bai kasance mai irin wannan ba wannan hadisi a mala yace imam at-tirmidhi ya fitar da shi yace hadisi ne garibi imam al-hakim ya inganta shi hakanan al-hafiz al-iraqi yace isnadin sa mai inganci ne mala yace an usama bin zaid radiyallahu anhuma an karbo daga usama dan zaid hibbun nabi kenan sallallahu alaihi wasallam wanda annabi yake so matuka wannan hadisi daga wajen sa yazo Allah kara musu yarda shi da mahaifinsa أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أسامة يتي حقيقة أن بسيرادة أمنتي سكار تبتا أغريش يتي إن الله حقيقة الله سبحانه وتعالى لا يحب الفاحش المتفحش الله ما أكين سركي بايا سمي الفاشا wanda yake kokarin tilasta kansa da kallafa wa kansa lallai sai ya zamto mai alfasha Allah maɗaukakin sarki baya san sa wannan hadisi ibn abud dunya ya fitar da shi da imam at-tabarani shi ma hadisin imam al-iraqi yace isnadin sa jayyid ne isnadin sa yana da kyau malai ce walakin malfuhshu fil qawli idan ka ce alfushu azance me ake nufi da shi me ake nufi da alfasha a magana malai ce qulul ghazali imam al-ghazali yake cewa الفاشا إتتي هو التعبير عن الأمور المستقبحة بالعبارات السريحة شيني متن يي مغانا أكن وسو الأمر المستقبحة كو المستقبحة وند أكي مونا ناسو وند سكي دنوي أهرشي هرشي بايا سنفقنسو إذن أكا فقنسو أنا جن نوي إذن كيزن تيرسو زاء جكيزن تيمو مونا kuma mala ya ce asariha ka fito karara ka rinka bayani a kansu ka fito karara ka rinka bayyana su mala ya ce aksaru zalika mafi yawancin haka ya jirifi alfadil wiƙa yana gudana ne game da lafiza wanda suke nuni game da faruwar haɗuwa tsakanin namiji da mace galibi lafizan da suke nuna haɗuwa tsakanin namiji da mace za ku ga addinin musulunci ɓoye su yake addinin musulunci saka ya sai baya fitowa karara ya rinka bayyana su saboda addinin musulunci addini ne na kunya addini ne na sanin ya kamata addini ne na gyara harshe da tsarkake shi ba sakin sa ba kawai ya faɗi magana ba burgewa bace ba cinyewa bace ba kuma abin da ya kamata bane kawai duk magana da ta fito daga bakinka musamman abin da yake da alaka da wancan ka rinka bayyana shi wannan ba daidai bane rashin mutuntaka ne eh rashin kamewa ne idan masu hankali suka ga za su ga wani can bai san abin da ya kamata ba ko da kai kana ganin kanka a matsayin ya wanda ya san ya kamata wannan ba daidai bane malai cewa ma ya ta'allaqu bihi da abin da ke da alaka da haduwa tsakanin namiji da mace duk abin da yake da alaka da wannan dan saka ya shi ake dan boye shi sai a dan fito da wata ibara khafiya wacce ya ta nuna abin da ake nufi a dan yi wata ibara boyayya haka wanda ba fito fili karar an faɗa abin ba amma kai da aka yi wa magana ka gane abin da ake nufi da an ce abu kaza kai ka gane abin da ake nufi yanzu misali idan na ce miji ya sadu da matarsa ya zuwa bai gane abin da nake nufi ba kowa ya gane amma magana ta yi nauyi ba ta yi nauyi ba me yasa saboda akwai sakayawa a cikinta eh akwai boyewa a cikinta to irin waɗannan lafaza addinin musulunci yake so a rinka amfani da su ba ka fito ƙarar ka ce kaza da kaza ba haka eh ka ce ai kai baka da rufarfi ba daidai bane wannan rashin kunya ne da rashin mutuntaka ne ba daidai bane addinin musulunci ba ya san irin wannan fa inna li ahli al-fasadi ibaratun sariha mala yace ma'abuta barna wanda ba sa kyautawa wanda ba sa yin abin da ya kamata suna da ibarori na fitowa karara su rinka bayyana abubuwa irin waɗannan abubuwan abin da ke da alaka da waɗansu abubuwan sai ka ji an fito karara ana faɗin sa wani ma abin mamaki sai ka ga da sunan malinta suna da ibara fahishatun waɗanda suke a na alfasha yasta'milunaha fihi da suke amfani da su a cikin irin waɗannan abubuwan da suka shafi haɗuwa tsakanin namiji da mace amma sai malai cewa ahlus salah amma ma'abuta nagarta mutanen kirki masu mutunci da yakana da sanin ya kamata su irin waɗannan ya tahashawna anha zaka samu suna dan kaucewa daga irin waɗannan lafuzan bal yakuffuna anha za ka samu suna kama bakinsu ma ba za su yadda su fito ƙarar su faɗi irin waɗancan lafaza ba sai dai waye dilluna alaiha birrumuzi suna nuni da irin waɗansu abubuwa ne da wasu isharori da wasu alamomi wanda kai zaka gane abin da ake nufi fa yadhkuruna ma yuqaribuha sai su ambaci abin da zai kusa da abin da suke so su gaya maka wa yata'allaqu biha yake da kuma alaka da shi kai da an gaya maka kasan abin da ake nufi amma kuma ba su fito sun sarraha sun faɗa ba kama yukanna sai malai bada misali sai kama yukanna anil jima'i bil massi aw al lams kamar yadda zaka ga a cikin alqur'ani galibi idan abu ya shafi jima'i saduwa tsakanin namiji da mace sai dai ka ji ana cewa al massu ko allamsu da wahala kaji Allah madaukakin sarki karara ya fito ya sarraha wannan al'amari saboda abu ne da yake akwai kunya akwai nauyi a cikin sa shi sa fito a fade shi karara wannan rashin kunya ne ba daidai bane Allah madaukakin sarki ya ayyuhal ladzina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna ma lan tamassuhunna ko thumma talaqtumuhunna قبل أن تمسوهن ثم طلقتموهن قبل أن تمسوهن Allah ce ya ku waɗanda kuka yi imani idan kuka auri mataye sannan kuka sake su kafin ku shafe su. A'a, kafin ku taɓa su ake nufi? Ba kafin ku taɓa su ake nufi, me ake nufi kafin ku sadu da su. Amma addinin musulunci bai fito ya bayyana bin ƙarara ba, sai ce ƙabala an tamassuhunna almasu. Almasu Allah maɗaukakin sarki amfani da shi. dan Allah madaukakin sarki ya koya mana ladabi ya koya mana lafiza na mutunci lokacin da zaka yi amfani da irin waɗannan abubuwa haka Allah madaukakin sarki yake zaku ga galibi haka yace wa qai wa qad afdha ba'dukum ila ba'd qad afdha ba'dukum ila ba'd bayan sashin ku ya ji dadi da sashi bayan sashin ku ya hada da sashi shi ma sadu ake nufi anan wajen amma sai Allah madaukakin sarki ya me ya koye ibara dan ba a so a bayyana ta haka nan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a cikin wani hadisi yace idza jalasa baina shu'abiha al-arba ko thumma jahadaha wanda ya zauna tsakankanin gabbai guda hudu da hannaye da cinya sannan yayi kokari annabi yace faqad wajaba al-ghusl wanka ya tabbata a gare shi me yake nufi da wannan haduwa tsakanin namiji da mace annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ai ya san lafazin da zai faɗi irin lafazin da ake faɗa din amma me yasa ya koyi dukkan je ka duba cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka duba ayon alkur'ani addinin musulunci in dai abi ya shafi addini ne da shari'a ba a koye shi fitowa ake karar a faɗa amma akwai lafazin da ake faɗa wanda kai za ka gane kuma ka fahimta ka bauta wa Allah maɗaukin sarki akan basira ba tare da an fito an yi rashin kunya ba duk wanda ka gan shi da sunan ko da sunan malanta ko ba da sunan malanta ba ya fito da sunan wa'azi yana bayyana maka irin abu namiji yau mace kaza ana ambata sunayen sassan jikin mace haka irin wannan karara kaza dinta kaza dinta wallahi tallahi wannan ba koyar annabi Muhammad bace sallallahu alaihi wasallam wallahi ba koyar manzon Allah bace tsira da aminci tsara tabbata a garshi dai san inda yaje koyar san rashin kunyarsa eh ina ga muku wannan idan yayi irin wannan dauki karatun nasa wannan lafazin nasa kada kai koyi shi akan sa kyale masa kayansa eh kyale masa kayansa ɗan uwa ka'ida ta addini musamman kai dalibi ne abu biyu ake koya a wajen malami abu biyu karatu da ladabi karatu da ladabi shi sa imam malik lokacin da mahaifiyarsa ta kamo hannunsa ta kai shi wajen rabi'atul ra'i malaminsa cewa ta yi a koya masa ladabi kafin ya koyi karatu abinda ta ce da malaminsa rabi'atul ra'i aka rama kallawa abinda nake so da allah ladabinka nake so ya fara koya kafin ya koyi karatu dan sai ladabi ya gini ya ginu a cikin zuciyar mutum ya zauna sannan karatun zai tasiri amma zaka tara karatu mai tarin yawa in ba ka da ladabi ya kasance karatun ne kawai ka yi hannun riga da duk abin da ya shafi ɗabi'a mai kyau da ladabi to dole ne idan ka ji malami na irin dan abin da ya sa nake kawo wannan akwai wanda za musamman yanzu wannan zamani na na fitina na social media na social media akwai wata wata mata na da naga tana mata lecture da sunan wa'azi tana ta bayyana irin wallahi babu dadin ji kuma abin ban haushin shine mata ta tara kuma dauka ake an baza wa duniya kananan yara kananan yara su ji manya su ji wanda da mai aure da mara aure duk su je su ji tana ta bayyana irin waɗannan abubuwa kin zo kin bar kaza kin yi kaza kai mata kaza haba haba shin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai san yadda zai kula sabansa irin wannan bane bai sani ba idan ya sani me yasa bai koya musu irin wannan abin da ake koya da kike koya musu ba tsakani da Allah addinin musulunci addini ne na kunya addini ne na kunya za ku ga abubuwan su haka ya su ake koye su ake ba a fito a cikin bayyana abu karara eh shi sa shi sa za ku ga ka'idar ada ta malam bahaushe da mutum ya dora shi sai ka zana inna lillahi saboda alfashati alfashati ba daidai bane Allah madaukakin sarki ya shirye da mu gaba ɗaya malai ce kamar abin da ya shafi jima'i sai ka ji ana ana saka yashi da almasu ko allamsu wa anil bawl wal gha'ib bi qada'il haja kai hatta fitsari ma da bayan gida sai dai kaji ana sai dai kaji ana cewa biyan bukata zan je na biya bukata ta yanzu ku ga zaka ji an ce annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tafi biyan bukata biyan bukata ba aka ake cewa ba hatta mu da muna da irin wannan ibarat din ibarat din khafiya wanda zaka ana kokarin boye abu wani idan ina aka je na tafi bayan gida zan je bayan gida kai da kaji bahaushe ya ce zan je bayan gida ka san abin da yake nufi ka san kuma inda zai ji ba haka bane dan Allah ba wanda ya fi mutunci ba ya fi mutunci amma yanzu saboda da abubuwa an bude su haka a fili dan karamin yaro na ka je sai ka je kashi zai ko dadi babu haka zaka je na gatsa gatsa haka babu dadi ba daidai bane duk kamata yaron akwai idan yaro ya faɗi wannan lafazin sai an nuna masa yayi abin da ba daidai ba kai gidan ba haka ake cewa ba ka ce zan shiga ban daki kawai shikenan ya isa ba sai ka faɗi sunansa ba abin da ya kamata kenan addinin musulunci addini ne na kunya ayin uwa wa an zawjati bil ahli kai hatta mata ma mata ma sai dai kaji an ce iyali eh iyali wannan iyali na ce ai iyalinsa haka zaka ji addinin musulunci yana faɗa irin waɗannan abubuwa duk dan me a nuna mutane addinin musulunci addini ne na kunya saboda ƴan uwa bari ga muku wani abu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi cewa yi kowanne addini daga cikin addinan da Allah ya saukar daga sama yana da ɗabi'a wacce yake banta da ita annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi cewa khuluqul islam alhaya'u amma mu musulunci ɗabi'ar mu da muka ke banta da ita shine kunya mu musulmai annabi ya ce ɗabi'ar da muka ke banta da ita wanda kowanne musulmi da ita ya kamata ya rinka tabajjuji ita ce kunya to lokacin da musulmi ya ɗauke kunya daga cikin al'abarsa ne da kullum ya kasance mai ya bar ɗabi'arsa ta addinin musulunci ke ya bar ɗabi'arsa babu abin da ke jawo al'umma ta zauna lafiya yan uwa a cikinta kaga akwai mutunta juna akwai girmama juna akwai abin da kamar kunya amma lokacin da ido ya buɗe aka saki baki babu kunya to za a shiga cikin wani hali wanda halin da muke ciki kenan Allah subhanahu wataala ya samu dace malai ce wala yusarrihu aidan bi asma'il amrad allati yustahya ko yastahi sahibuha min dhikriha malai ce hatta irin rashin lafiyar da ma'abocinta yake jin kunyar ya ambace ta za ga addinin musulunci ba a so a rinka bayyana ta karara yace kalbarsi kama albaras kama albaras wal qar'u da kuma wannan ya take da suna kora kora irin abin da yake fito kan mace ne lalata masa kai wal bawasir da irin basir a tare shi lafiyar da suke da alaka da wani sassa na jiki haka sai gaba a fito a sarrafa sai dai a dan koyi sunansa a faɗi wani abu wa ghairiha da wasunsu bal yukanna anhu aiban ma laysa su ma irin waɗannan rashin lafiya sai kaga kinaya ake yi sai a dan koyi sunansu wa hakaza yadhillu al muslimu nadhiful lisani malai ce to haka ya kamata kowanne musulmi ya kasance mai tsabtataccen harshe harshensa tsabtatacce ne a wanke da soso da sabulu ya fesa masa turare a tsabtace ba kazamin harshe ba tsahirul mantiq mai tsarkakakken firici idan firici zai fito daga bakinsa tsarkakakke ne hayyul qalbi mai rayayyar zuciya haka ake so musulmi ya kasance ko da ba mutum ya kasance mai kazanta harshe ba idan ya buɗe baki zagi dura a sharko abin da ya kama da ka Allah subhanahu wataala ya shirye da mu ya bamu ikon kiyayewa abu na takwas daga cikin abubuwan da ya kamata kowanne ɗaya daga cikin mu ya kiyaye ƴan uwa game da harshen sa shine hibdul lisani anis sabbi lalle ne kowanne ɗaya daga cikin mu ya kiyaye harshen sa game da zagi as-sabbu a larabci ka'ida shine abin da ake cewa da Hausa zagi amma zagi baya nufin fa dura ashar da kutuntuma ashar idan aka ce zagi shi ne aibata mutum aibata mutum in ka ga mutum ka ce masa mutumin kawai ne ka aibata shi da wani abin da ke da shi ka zage shi shi ne zagi amma idan ka ji ana ɗora ashar wannan ba sunansa sunansa zagi amma da ma'anar alfasha ke da irin ashar yadda ake ake ambatan sunan al'aura kai tsaye a zagi mutum kuma a zagi babansa da ita to wannan abin ya wuce zagi alfasha sunansa eh alfasha ne wannan malaita ali bin mas'udin radiyallahu anhu hadisi ya zo daga abdullahi dan mas'udin Allah ya kara masa yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala hakika manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace sibabul muslimi zagin musulmi fusuqun annabi yace wannan fasikanci ne ka zagi musulmi wannan fasikanci ne mujarradin zagi alfisq kuma yan uwa shine alkhuruj an ta'a fasikanci in ka ji an ce fasikanci shine mutun ya fita daga cikin da'ar Allah madaukakin sarki kuma girman fasikanci ya fi al'isyan al'isyan saɓo alfisku fasikanci to fasikanci ya fi girma da matsala a wajen Allah maɗaukakin sarki sama da al'isyan kuma yadda Allah maɗaukakin sarki ya jero su a cikin sautin hujurat walakin Allah habbaba ilaikum al'imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karra ilaikum al-kufra wal fusuqa wal isyan kaga sai ce wa karra ilaikum al-kufra sai me wal fusuka sai me wal isyan ya kawo tartiban Allah madaukakin sarki ya haramta muku dan alkarhu a wajen fa ba makaruhi bane kada ka ce Allah karanta muku kafirci yanzu kafirci makaruhi ne to ba ba karhanci ake nufi irin wanda ka sani na fiqhu ba galibi kalmar karhanci a wajen malamai magabata tana zuwa da ma'anar haramci kamar da ta zo a nan wajen a cikin alqur'ani Allah maɗaukai sarki ce karraha ilaikum ya ƙi muku ma'ana ya haramta muku alkufra kafirci sai ce wal fusuka da fasikanci kaga daga kafirci sai mai kenan sai aka bi bayan da fasikanci sannan sai aka ce wal isyan da kuma sabo ashe kaga fasikanci yafi me yafi abin shi sai imamu nawawi yake cewa dukkanin wanda ya zagi dan uwansa daga zagin nan da ya masa ya mai da shi fasiki Allah ya kiyaye daga zagin nan da ya dan uwansa to sara fasikan ya mai da shi fasiki saboda haka lalle ne ka kame bakinka daga zagin dan uwanka kada ka zagi dan uwanka a gaban idansa ko a bayan idansa haramun ne wa qitaluhu kufrun sannan kuma yaƙar musulmin kuma kafirci ne shi kuma amma wannan kafircin da ake nufi ba kafircin da ke fitar da mutum daga addinin musulunci ya zama kafiri ba a shine kafircin da malamai suke ce masa kufrun duna kufrin kafircin da bai kai babban kafirci ba karamin kafirci illa idza tahallahu kama qala ba'd ulama sai dai idan ya halatta zagin kamar yadda wasu malaman suka faɗa idan yace zagin yanzu shi a wajen sa halak ne kace masa ba daidai bane wannan abin da kai zagi babu kyau sai ce a babu wani ya halatta na zagi ko ba waye ce annabi bayana zagi annabi ya hana ka yaki dan uwanka musulmi ba zagi ba afwan annabi ya hana ka yaƙi ɗan uwanka kafir ya ce babu wani addini ya halatta to kaga yanzu ya halatta abin da yake mai kenan haramu wanda halatta haramu kuma wannan menene addini yan uwa fita daga addini ne Allah madaukakin sarki kiyaye to idan haka ne to kaga wannan kalmar kafircin babban kafircin ta tabbata akan sa amma in kawai fada ya bai yadda da halaccin sa ba shi ma ya san ba daidai ba ya ka dan uwansa to wannan bai zama kafiri ba illa iyakaci ya zama me ya zama mai laifi da da abin da yake wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wa qala arabiy li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wani mutumin kauye yace da annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi ausini yi min wasiya ya manzan Allah fa qala sai annabi ce masa alayka bi taqwallahi ina horanka da ka ji tsoron Allah ka kiyaye dokokin Allah subhanahu wataala wa inimrun ayyaraka idan wani mutum aka yi rashin sa'a wani abu ya ɗaka da shi ayyaraka ya aibata ka ya faɗi mummunan magana a kanka bishai'in da wani abu ya alamuhu fi ka da ya sani game da kai ya san kana da wani abu wanda yake na aibu ne don ba wanda ba shi da wani abu na aibu inda yake ɗan adam ne kana rayuwa a doron ƙasa ba za ka rasa abin da wani zai iya aibata ka da shi ba ɗan uwa ba ka ba ne shi za idan ka aibata wani wani mai hikima ke cewa idan ka aibata mutane su ma suna da harshen kuma kai makana da aibu ba haka bane idan junan ka aibata mutane to ka sani akwai abu guda biyu harshen da kai amfani da shi ka aibata su su ba su da shi suna da shi aibin su da ka zakulo ka faɗa kai ba baka da wanda za zakulo kana da shi to kaga me yake so kenan ka kame daga aibata mutane to annabi yace tsira da aminci tsara sabbata a gare shi idan ka aibata waninka ko wani ya aibata ka da abin da ya sani game da kai ya ci mutuncinka sai annabi ya ce kai fala tu'ayyirhu bi shay'in ta'lamuhu fi kai kuma kada ka aibata shi da abin da ka sani game da shi ka kyale shi fa'fu anhu wasfah eh ka kauda kai ka yafi masa ka kyale shi kada ka raba annabi jira da aminci tsar tabbata a garshe ce ya kunwa baluhu alaihi sai ya kasance duk laifin da duk abin da da duk abin da ya raro ya ga maka din duk matsalar da laifin da zunubin duk yana kansa Allah madaukakin sarki shi kadai zai yi mai zai dorawa wa ajruhu laka ladan kuma akan ka yake hakurin da kai da kau da kai da kai da bakarama din ba Allah madaukakin sarki zai baka lada na musamman akai sannan sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace masa wala tasubbanna shay'an kada ka zagi komai wannan abin da yake nufi ba a ce kada ka zagi wala tasubbanna ahadan ba shay'an aka ce kada ka zagi komai kada ka zagi mutum kada ka zagi dabba kada ka zagi tsuntsaye kada ka zagi jamadat kada ka zagi zamani kada ka zagi yanayi komai kada ka zage shi haka annabi ce wala tasubbanna shay'an komai kada ka zage shi ba iya mutane ba kadai to idan an ce kada ka zagi dutse ma dutse ma kada ka zage shi saboda me maka me amfanin zagin sa kada ka zage shi to ya ko mutun kenan ya mutum ɗan uwanka wannan hadisi yan uwa ala sai sabin yace fa ma sababtu shay'an ba'dahu tunda annabi ya min wannan wasiyar naje na nemi wasiya daga bakin manya sallallahu alaihi wasallam kuma ya min wasiya ce tun daga lokacin ban ƙara zagin wani abu ba har na bar duniya eh kaji masu masu kiyaye wasiya kenan yace tunda aka mai wannan wasiyar har ya koma ga Allah bai ƙara zagin wani abu ba ya kiyaye harshen haka sabai suke eh haka sahabbai suke idan annabi ya ga musu wata magana yace abu kaza sai kaga wallahi sahabi ya kiyaye wannan abin har ya bar duniya bai kare yi ba shi sa sahabi ka abu dan malik ka abu dan malik lokacin da aka je yakin tabuka su su uku basu je ba Allah ya ce a daina musu magana tsawon kwana 50 aka daina musu magana gaba daya to amma shi da yazo zai faɗa abinda yasa bai je yaki ba duk mutane suna zuwa su ƙarya sai zo ya faɗi gaskiya shi kuma ya yi gaskiya sai ta yara sula ina da ƙarfi na ba abin da yake damuna ban ma taɓa samun dawaki guda biyu sai irin wannan lokacin kawai sakaci na ne sabon je ba annabi ya ce tashi ka je sai abin da Allah ya akanka da ya tashi tafi sai aya ta sauka ta ce Allah madaukakin sarki ce a daina musu magana fa na hamsin kowa ya daina kula su har matan su ba duk rabu da su kada wanda ya ƙara kula su fa na hamsin to inda nake so in kai ku zuwa gare shi ne daga ƙarshe sai aya ta sauka akan su ta yabe su kuma ta tsarkake su ta ce wa alal salasatin lazina khulifu hatta idza baqat al ardu bima rahabat wa baqat alaihim anfusuhum ko wa zannu alla malja'a min allah illa ilayhi thumma taba alaihim liyatubu allah ya yabe su kam dan maliki ce wallahi tunda naji gaskiya ce min rana na faɗa gaskiya da na shiga cikin kunci amma yanzu kuma sai naji gani na musamman ne mutane suna zuwa suna tarungume ni ana taimun barka yanzu wani kuni Allah ya bada alƙur'ani ala salasati Allah warisu su uku ya faɗe su yace tun daga lokacin wallahi ko labari nake ban ƙara yin ƙarya ba ko a labari in ni kai to wani yayi ƙarya ma yace ban ƙara yi ba ballanta na fa shi yayi ƙarya kenan saboda gaskiya ce mai rana kenan Abdullahi dan Umar ya zai mafarki annabi tsira da aminci tsara sabbata a gare shi ya fassara masa mafarkinsa ya ce ma dalla da mutum irin abdullahi dan umar amma ina ma kana sallar dare lauka na yi salli billai ina ma kana sallar dare ya ce tun daga lokacin ɗansa yake cewa wallahi abdullahi dan umar tun daga lokacin bai ƙara barin sallar dare ba ya bar duniya wallahi yan uwa haka suke makalkale maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai in bai faɗa ba to kaji wannan bawon Allah shi ma tunda annabi ya ce kada ga zagi kowa bai ƙara zagin komai ba babu abin da ya ƙara zagi ya koma ga Allah subhanahu wata'ala wannan hadisi Imam Ahmad ya fitar da shi da Imam Tabarani bi isnadin jayyid Imam al-Iraqi ya inganta hadisi an ibn Abbas radiyallahu anhuma anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala Abdullah dan Mas'ud Allah ya ƙara masa yarda ya rawaito hadisi yace Annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace mal'unun la'antacce ne man sabba walidayhi wanda ya zagi iyayensa wanda ya zagi iyayensa annabi ce al'antacce ne ma'ana Allah madaukakin sarki ya tsine masa albarka Allah maɗaukakin sarki ya kore shi ya yi nesa da shi daga rahamarsa ba shi ba rahamar Allah don mutumin da zai iya zagin iyayensa in na ce zagin iyayen uwa ba sai mutum ya buɗe baki ya ɗura wa babansa ashar ba a'a ka gaya wa babanka bakan magana ka zage shi wallahi babanka ya gaya maka magana ka jiyo masa da bakar magana wannan ka zagi bakan mutum ya zagi babansa kuma la'antar Allah madaukakin sarki za ta bi za ta tabi biyarsa idan ba dawa ya nemi afuwar babansa babansa ya yafe masa to amma zamu je da ake zagin baba a cikin ruwaya ta gaba wannan hadisi Imam Ahmad ya fitar da shi da Abu Ya'la da Imam At-Tabarani Imam Al-Iraqi ya hadisin jayyid ne وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال abdullahi dan amur dan as Allah kara masa yarda shi da mahaifinsa ya rawaito hadisi yace hakika annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yace inna min akbaril kaba'iri yana daga cikin manya manyan zunubai ay yal'ana ar-rajul walidayhi mutun ya la'anci babansa yana daga cikin kabira manya manyan zunubai katin katin din zunubai shine mutun ya la'anci babansa mutun ya zagi babansa qalu sai sabai suka ce ya rasulullah ya manzan Allah wa kayfa yal'anu ar-rajul walidayhi abin mamaki ne abu ne mai nauyi ta ya ma za a yi mutum ya zagi babansa ta ya za a yi mutum ya la'anci mahaifinsa sabai su abin ya musu nauyi suna mamaki ya za a yi mutum ya la'anci mahaifinsa ya saboda su ba irin wannan zamanin suka rayu bakin ya sun san zagin mahaifi abu ne mai nauyi ƙala sai annabi ce subbur rajulu abar rajuli shine mutum ya zagi baban wani kuna sa'in sa da wani sai ka zagi babansa fa yasubba abahu shi ma sai ya zagi baban nasa wa ya subba ummahu ya zagi mahaifiyarsa fa ya subba ummahu shi ma ya rama ya zagi mahaifiyarsa to kowanne daga cikin su ya jawo mahaifiyarsa mai zagi wannan zagin da mutum ya jawo mahaifiyarsa aka yi mata to da wannan zagin da aka yi mata Allah ya tsine mata albarka yan wan fahimci hadisin kuwa mutum suna sa'in sa da wani sai ya dura masa ashar shi ma sai ya rama to wannan ramawa da ya zagi mahaifiyarsa ta dalilin wata dalilinsa da ya zage shi shi ma to da yasa aka zagi mahaifiyarsa wannan kamar shi ya yi zagi shi sa sai Allah maɗaukin sarki ya tsine masa albarka ba ma wai kawai fa mutum ya je sa mahaifinsa gaba da gaba ya tsine masa albarka ba fa ɗan uwan fahimta saboda a lokacin ai abu ne ma da yake mai nauyi abu ne da yake mai nauyi kamar ba zai yi ba kamar ba zai yi ba saboda ka shi hadisin abin da ya nuna ma shine ka jawo mahaifinka zagi ka zagi baban wani shi ma ya zagi naka baban wannan da wannan kadai sai Allah ya tsine mutum albarka ƴan uwa ya mutumin kuma da zai gaba da gaba da mahaifinsa ya zage shi kuma wallahi ƴan uwa yanzu ana yi akwai yaran da suke zagin mahaifinsu wa rabbil ka'aba akwai yaran da suke iya zagin mahaifinsu to kaga wannan zamani sai da Allah madaukakin sarki kawai ya shirye da mu gaba daya wannan hadisi imamul bukhari da muslim su suka fitar da shi a cikin ingantattun littattafansu wanda kuma aka su zama dakata insha Allah ta'ala sai gobe idan Allah madaukakin sarki ya kai mu sai mu dora akan abu na tara abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah subhanahu wataala ya fi mana sallallahu wa sallim ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullahi